الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wannan cikin ikon sai ya sake dawo da mu wannan majalisina mai tarin albarka majalisin tafsirin alkur'ani a wannan masallaci mai albarka na bakin sabuwar kwalta a wannan gari na ningi karamar hukumar ningi abocin najeriya muna cikin farkon suratun nur ko amma muna da tambayoyi guda biyu sauran jawabai suke nema to wani jawabin in an zo kan shi za a za a yi magana sai an ware lokaci daban ba an zo aya tana da munasaba da wannan to sai a shigar da jawabin insha Allah na'am assalamu alaikum alhamdulillah ina maka addu'a ka ga sai Allah ya fara wa addu'a Allah amin malam ina so na sani za ku tsaya kudin gare ka ko gangan ba ce eh ka je ka auna mutane eh wani kawai wani zai je auna in kudin gare ka za ka fitar to kai takakkiya ka zo a faɗa maka a faɗa muku akwai maganganu guda biyu gaskiya na malamai dangane da fidda zaka a wannan yanayin da ake ciki wasu na ganin cewa daman kiyasin da ake na rubuwar dinar gaskiya wanda ake fidda zaka a kan shi kuskure ne wanda in ka lura yanzu in wannan kiyasin za a bi da kudin ka sai sun kai wajen miliyan goma sannan za a yi magana fidda zaka suka ci daman kiyasin da azurfa shi ne aula in dai akan azurfa za sai doguwa in fidda za ka yi karanta da kai hakikanin abu a baka hujjoji kuma dan ka rike san me za ka ibada da shi Allah ya samu dace a duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba da bambanci kafali in ta kama ka a nafila yadda za ka yi a farilla haka za ka yi ta ba da in ta kama ka a nafila da zaka afar da haka zaka yi ba wani bambanci an gane kullum mu gane bambanci yana zuwa ne daga sunna daga manzon Allah in shari'a ta bambanta abu to shi ne ya bambanta bambanta bai ne yadda zaka yi kai ƙari kai rage zaka yi kablu yadda kuma in kai rage zaka yi ma'ana kablu ko ba da haka shi ma babu wani bambanci kuskure ne ya kamata liman ya fahimci wannan tsarin wala Allah mantawa yayi sai a dan tunatar da shi insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir
لمسكم فيما يتلقونه بألسنتهم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين والله عليم حكيم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
na'am duk wayannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ne akan wanke ɗaya daga cikin matan manzan Allah ita ce ummuna Aisha radiyallahu anha kullum muke fahimtar ɗabi'a ta rayuwa bahaushe yana cewa duk wanda zai so uwa ya so 'ya'yanta duk wanda yake son manzan Allah so na gaskiya dole ya so mata ya manzan Allah shi yasa masu addinin shi a anan kadai sun fadi anan kadai sun fadi ba yadda za a yi idan na na Aisha mutuniyar banza ce Allah ya so ko sai na bakar mutumin banza ne ko Umar ko Usman Allah ya sanya abokantaka tsakaninsu kuke fahimta da kyawu a rayuwa duk wanda ya dauki aure ya baka duk duniya ba wanda ya amince da kai sama da shi kuna ganewa duk wanda ya baka auren yarsa shine lamba ɗaya a amincewa da kai a duniya baki da kuma babu yadda za a Allah ya zaɓo manzan Allah manzan Allah zaɓi ne cikin zaɓaɓɓu baki ɗaya kuma Allah sai ya kasa haɗa shi da kowa sai mutanen banza dan Allah kuna ga wannan zai yiwu ai masu magana suna cewa anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa innal muqarina bil muqarin yaqtadi cewa in kana son sanin halin mutum to ka tambayi ma'ana abokin shi domin aboki yana kwaikwayo da abokin shi ne babu yadda za a yi ku ce duk bayan mutum da manzo Allah ya bar duniya duk sahaba manzo Allah sun yi ridda subhanallah babu ‘yan babu wannan sukulafa guda hudu babu ‘yan aljanna guda goma babu ‘yan badar babu ‘yan bayatar duwan kuce duk sun yi ridda yanzu duk a waye gari shekarun 20 da manzan Allah ya da uku a ce ya nuna da mutanen banza wani irin tunani ne wannan wani irin hankali ne na ‘yan shi'a mara saifi mu dai a kai da mutu halin sunna wal jama'a duk sahabban manzan Allah udul ne masu adalci ne kuma dukkanin su radiyallahu anhum ne wa radu anhu ba ɗaya da yake ware a cikin sahabban manzon Allah kowaye in dai aka ce wannan sahabi ne ya ga manzon Allah ya imani da manzon Allah ya mutu akan imani kuma manzon Allah ya faɗa mana falalar wannan sahabin inda mutum ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ba shi ba zai ci da kwatankwacin dutsen hudu na zinari to bai kai rabin tafin hannun sabon manzan Allah ba to kaga ai sun ma fintinkau shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kasa mutanen duniya gida uku ko dai muhajirun ga ƙarshen aya abin ta rufe da su ko kuma ansar ga ƙarshen aya da ta rufe da su wallahi duk wanda baya taraddi a sahabban manzo Allah kafiri ne lamba daya duk wanda yake ware wani sahabi na manzo Allah kafiri ne wannan ko shakku kafirta kakkaci domin Allah ne ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah to waye kai kai waye kai aswa haka kai ba kowa bane to amma har abi ya kai ana taba matincin matar manzo Allah na Aisha har ranar taso ana sa mata bakin kaya ana zanga-zanga an sa ta a gaba an sa an ma'ana an samu kariya an sa mata bakin kaya wai ta ce Aisha wani irin bala'i ne wani irin addini ne wanda cin mutuncin magabata ba wani addini mai cin mutuncin magabata irin addinin shi'a babu shi shi yasa ɗan shi'a inda ya yarda da aƙidar shi'a kafiri ne lamba ɗaya an gane ko shi yasa kaga imam malik allah ya kara masa yadda ya ce bayan ya karanta waccan aya ta cikin suratu muhammad allah ya ce di ya aiko da sahabbai ne dan su ba manzo allah goyon baya da aka lissafo dai sai allah ya ce karshe li yaghiza bihimul kuffar bisa wannan imam malik da sauran malamai suka ce duk wanda sahabin manzo allah fa daya yake bashi haushi to kafiri ne dole sai kana da aqidar cewa duk sahabban manzo Allah adalai ne kuma dukkanin su radiyallahu anhum ne wardu anhu an tambayi manzo Allah a duk duniya wa kafi so yace Aisha amma zafa yace babanta to duk wanda kaga yake kyama waɗannan mutanen hasada ce wallahi hasada ce dan suna cewa ai kuskure ne wai Jibrilin yayi Ali ya kamata ya kawo ma'ana annabtar ya kai wa manzon Allah kaga wannan hauka ne Jibril ne abu da kansa ne ba da izinin Allah ba to wannan kuskure ne ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah shi kansa Qur'anin kuna cewa wannan na hannun ba cikakke bane ba mahadidi da Qur'ani cikakke ba ka suke faɗa ba kuma a imma din sun fi annabawa to yanzu mu gani irin yadda Allah ya jarabi umuna Aisha Allah ya kara mata yadda saboda haka duk wanda zai zarge ta to ya karanta alqur'ani wa'annan ayoyi guda goma da Allah ya saukar da su akan umuna Aisha gashi nan za ta ba mu labari da kanta take cewa a ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza arada an yakhruja safaran aqra bayna nisa'i tace a ɗabi'ar manzon Allah in za a yi tafiya za a tafi gazuwa bi mana za a je yaki to manzon Allah ba kawai zabar wata yake ce ku zo mu tafi a'a ƙuri'a yake yi wacce ƙuri'a ta fada kanta sai manzon Allah ya tafi da ita tace fa ayyatuhunna kharaja sahamaha kharaja biha rasulullah duk wanda ƙuri'a ta ta fada cewa ita ce to da ta manzon Allah zai fita hadisin dogo ne amma kaɗan zan karanta mana tace wa zalika ba na'am take cewa haka yake faruwa tace mana qalat aisha take cewa fa aqra bainana sai gazo ta gazaha faqarat fiha sahabi shikenan wata rana manzo Allah zai fita wani yaki ko sai aka kuri'a sai da ni na dauka faqarat fiha sahabi wa kharajtu ma'a rasulillah na fita tare da manzon Allah wa zalika ba'da ma unzilat hijab wannan bayan ayar hijabi ta sauka dake cewa a dabi'a kuma ana sanya mata ne a cikin audaci irin abin da ga an sa kan rakumi wani kamar daki daki to a ciki ake sa matan manzan Allah duk laraba ma da aka suke yi za ka sun sa matan sa cikin mana wannan haudis din an gane ta ce to haka idan idan na shiga haudis din kawai za a dauki haudis a dora mana kan raƙuma haka ake haka za a ci gaba da tafiya in an je gurin zama ma haka za a sauke ta ta ce wata rana wannan tafiyar an fita da ni dare na yi manzo Allah ya ce to za a fita ta ce haka suka min magana bayan an yada zango kenan kuma lokacin dawowa gida ya yi ta ce to dab da manzan Allah ya sanar cewa to a shirya za a daga za a tashi daga nan gurin ta ce sai na tashi bisa wata bukata ta na dan fita can karshen ma'ana tunda an yada zango ai kowa zai koma gefe gefe ya zauna ko ta ce sai na fita can gefe na je na yi wasu 'yan bukatu nawa game da umuna ta take faɗa an gane ta ce lokacin da na dawo sai na tadda ma'ana baki daya an riga an tashi an yi gaba tana cewa ma ina gama bukata ta na tunkaro gurin ma kawai sai na shafa kirjina sai na ji babu abin wuyana ta ce sai na koma sai na ci gaba da binciken abin wuyana ta ce ina dawowa gurin wannan haudis nawa sai na tadda babu an ɗauki auris an ɗora a kan raƙuma ta an yi gaba tunda ai kaga ba za su yi mata magana ba ko kai kawai za a ɗauka ne a ɗora an ɗauka tana ciki shi yasa take faɗa a nan take cewa a lokacin ba mu kiba ba ta ce ba mu kai ba mu da kiba saboda a lokacin ba kullum ake cin abinci ba abincin baya wuce a ci sau ɗaya ta ce inda ina da kiba in sun ɗaga za su ji ai ba nauyi na kirki za su ce ko lafiya ina ciki ko ba na ciki ta ce amma ba kiba a jikin mata a lokacin ta ce haka suka ɗauki wannan haudas ma'ana suka ɗora akai suka tafi ta ce lokacin da na dawo ina isa guri kawai sai na ga ma'ana guri ba komai an gane ku na tada guba komai na ce subhanallah ta ce shikenan kawai sai na koma asalin ɗangun da aka ajiye min lokacin kafin a tafi kenan ina zaune a wannan gurin take je har da ma'ana bacci ya kwashe ni ta ce ina cikin wannan baccin ta ce wa zanantu annal qawma sayuqsa yaqiduni fayarji'u ilayya fayarji'una ilayya nace amma na tabbatar in suka yi nisa in suka leka suka gabana ciki zan dawo saboda ka sai na koma wannan gurin sai na zauna tace ina zama sai bacci ya dauke ni bacci na dauka ta kai can cikin ina cikin bacci kawai sai na ji ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah kawai sai na farka ina farka sai na ga safwan ibn mu'attal yadda ce wallah yana gani na al bai kalle ni ba bai mini magana ba kawai fa ana ka ba'ira ku kawai sai ya haka da raƙuminsa raƙuminsa ya ƙasa kawai sai na hau ta ce bai kalle ni ba ta ce amma daman ya sanna a baya tun kafin a saukar da aya ta hijabi wannan yasa yana gani na ya gane matar manzon Allah ce kawai wannan tasbihin tasbihin kuma sai ya farkar da ina bacci ta ce bai kalle ni ba bai min magana ba kawai sai ya ƙasa da raƙuminsa kawai sai na hau kan raƙuminsa an gane ku tace haka aka ci gaba da muka ci gaba da tafiya kai lamari dai ya kai sai dan can daga baya ba ma ankara ba dab da za a shiga garin Madina kawai sai aka gama ana ga Safwan dan Mu'attal ga Ummu na Aisha akai Abdullah bin Ubay bin Salul ra'isul munafiqin dama yana ganin haka sai fara yadawa la la la la la la la ashe kaga abin da ya faru to da yake Allah ya ga dama wa'insu za su fada cikin wannan jarabawa sai aka samu suka suka danye da abin da wannan yake fada dan salul daga cikin su kamar da nasin qur'ani hadisi ya fada akwai abdullahi bin ubay bin salul kan shi sai mista bin usasa sai hassan bin thabit sai kuma hamna binti jahash bayan sauran munafikai an samu daga sahabbai wayannan sun dan tafi akan wannan abin da ake fada an gane to shikenan tace wannan abu surutu ne ban san ana ta surutu ba ma ban san ni me ake faɗa ma a kaina ba kawai dai na dawo daman na dawo kuma da rashin lafiya rashin lafiya ta ta ishe ni ta dame ni ta ce kawai wata rana sai na nemi ɗaya daga cikin maman ita misda kenan daman misda ma'ana ɗan kalin sai na ababakar ne a gidan sai na ababakar yake ma'ana a gidan suna na aisha yake an gane kuma ma'ana ɗan ma'ana ɗan ƙanwa babar sani ta ce sai mamansa sai ta raka ni ta ce a lokacin ma'ana gidaje ba ban ɗakuna a gidaje in kana bukata ma'ana fitar bukata sai ka tafi can bayan gari kuma sai da daddare ta ce kawai muna cikin tafiya take cewa kai wane ya taɓe take faɗan mustalin wane ya ta ce a ta ce kalo kike kuwa sai take cewa wane ya taɓe ta ce subhanallah lafiya ke wannan magana ta ce ke biki san abin da yake faruwa bane ba ta ce wallahi ban sani ta ai kinji kinji kinji kinji ita ashe duk surutun da ake ma ita ummu na Aisha ba ta me yake faruwa ba ashe gari surutu ya cika gari ga abin da ake jifanta da shi da wannan ma'ana sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da na dawo gida sai nake ce mata ai kinji abin da ake faɗa kuma musda din yana daga cikin masu faɗa wannan surutu tace da na dawo gida na dai na ya ɓata nasu me yake min dadi tace kawai shikenan sai na nemi izinin manzan Allah akan cewa zan je gida ta ce abinda ya sa nake son zuwa gidan kawai dai in je in tambayi iyayena su ma suna da wannan labarin ne ni dai na ga yadda manzan Allah yake tarairaya ta a da ya gina rashin lafiya yanzu na ga bayan mu haka to kenan shi ma ko labarin ne ya fara taba shi ta ce amma sai na tafi na nemi izinin manzan Allah sai na tafi gida an gane ko ta ce ina zuwa gida sai nake tambayar sai nake tambayar ma'ana mahaifiyata shin kuna da labarin abin da yake fa abin da ake fada a gari suka ce to wala mun ji haka yi hakuri kin san babu wacce Allah zai sa mata karbuwa a gurin mijinta ko ba ta gamu da ma'ana surutu a gurin abokan zamanta min ji ke yi haƙuri sai na bakar yana sama yana karatun ƙur'ani shi ma ya ji dole ka sai ya sauko ya ce ya abi ka ji abin da ake faɗa kai na ya ce na ji me za ka ce ci ba kuma ke haƙuri ya ce na dawo gida gurin manzan Allah bayan hakan ta faru kenan ya ce sai nake tambayar manzan Allah ya rasu da daman daman haka ake faɗa a gari ne baka faɗa min ba eh me yake faru haka min shiru yace ba komai ya hakuri ki sauka kawo kanki yace wannan karki damu ko- komai zai wuce to shikenan ana haka dai tace na kwanta ne ta kuka yace tun daga wannan rana hawaye bai taba yankewa daga idanuwa na ba ba wani abin da yake tace nayi kwalle da hawaye kawai haka ne ta kuka dai har garin Allah ya waye shikenan sai manzo Allah da safe kira Usama dan Zaid sai kuma sai kira Usama dan Zaid yake ce masa me zaka sani me ka sani akan iyalin Usama ya ce wallahi ba abin da sani sai akai ni ban san komai ba ba wani abin da sani ya manzo Allah tace kuma wa'ayi ya jima bai sauka ba sai kira sai na Aliyu ya ce me kake fada me ka sani akan aisha ya ce ya rasulallah ai mata suna da yawa in ka ga abin da matsala ka rabu da ta kafin wata da wani abin sai da umu na aisha a rai an gane ko ta ce usama ya faɗi kalma mai kyau ta ce amma ga abin suna le faɗa sai ya ce to amma ya manzan allah ka tambayi jariyarta mai mata hidima yarinyarta barira kenan ko in akwai matsala za ta sani sai manzo Allah ya kira barira ce hal ra'aiti min har ra'aiti min shay'in yuridiki min Aisha kin ga wani abu da Allah da kike dan shakku akan Aisha ya ke barira sai barira ta ce wallahi wallazi ba'asaka bil haqqi in ra'aitu alaiha amran qattu agmisuhu alaiha aksar min annaha jariya hadith bis sunnah tanamu an ajin ahliha fata'ati ad-dajin fata'kulu ta ce wallah ban zala ne ban san wata matsala akan ta abu ɗaya zan iya faɗa kawai saboda yarinya ce takan kwaɓa alkama da badda awaki su zo su ci kaga wannan laifi ne kaga wannan ba laifi bane a cikin shuka saboda kuruce ta inda lokacin ta tare gidan manzo Allah ma da kayan wasan ta ne tsana an gane ko saboda kuruciya gare ta manzo Allah ma in ya dawo shigo gida zai same ta a bakin kofa suna wasa ita da yara sai ta ga manzon Allah ya wuce sanin tafi manzon Allah ba ka san kurciya kenan ba su kuma sauran abokan wasan nata su kuma sai su gida inda tana yi shekara nawa aka ba manzon Allah kwata kwata kaga yarinya ce saboda kaga wannan ba suka bace tace ni ban san komai ba takan dai dama kwaba takan kwaba alkama dai da batta ba ta dauke ba ko ta jike ko dabbobi su go su cinye ni kawai abin da na sani kenan ya rasulullah ban san sama da wannan ba kama rasulullah sai manzo Allah ya tashi yayin khutba a mutane ya ce kai dan Allah wa zai waye ne ne zai kare daga sharrin wani duk wannan gangali da dan salul ne raisul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul yace wa zai maganin mutumin nan ne wa zai maganin sa ne an gane ko to sai Sa'ad Allah ya kara masa Sa'ad bin Mu'adh sai ya ce ya ya rasulullah ni zan maka maganin sa ya manzan Allah in kana min al-aus in yana daga cikin kabilar mu ta ausu da rabna unkahu za mu kashe shi wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga yan uwanmu ne kabilar khazraj an gane ko ka ba mu umarni mu aikata abin da kake so a kan shi wa qama sa'd bin ubada sai sa dan ubada shi ra'isul khazraj ne tace amma mutum ne na gari sai yake cewa amma a lokacin kawai hamiya ta kwashe shi sai yake ce da sa'ad ibn mu'adh sai yace la'amrullah na rantsi da Allah ba za ku kace shi ba kuma kai baka da ikon ka masa haka sai dan uwan wancan ya tashi dan sa'ad ibn ibn ubada sai yake cewa ka sani ya mu- ya ya kai sa'ad ibn mu'adh wallahi za mu yi hukunci a kai shi abin da ka faɗa ba gaskiya bane ba na rantsi da Allah wanda raina yake hannunsa ko za mu kace shi fa innaka munafiqun kai munafiki ne kana mujadala da munafikai subhanallah kaga sabi sun shiga wani hali kenan ko fata tawar al-hayyani al-awsul qadra da mun kun san kabilu ne sun jima suna fada shikenan kuma kura ta tashi kamar baya za ta dawo manzo Allah yana ku shiru ku shiru ku shiru ku shiru da kar dai manzo Allah ya samu suka yi shiru yana tsaye akan mambarinsa hatta sakatu wa sakata rasulullah suka yi shiru manzo Allah ya shiru ta ce wa bakai ta yomi zalika haka na kwana a wannan rana la yarka ali damu ba wani abin da na ma'ana wani jini na yake gudana ba wani abin da nake sa ido na in ba kwawaye ba ta ce haka na waye na samu kaina a wannan yanayi ta ce ina wannan yanayi suna zaune ina ta kuka kawai sai wata mace ta nemi izini sai ta shigo tana shigowa ita ma sai ta zauna kusa da ita ma sai ta kama kuka sai ga manzo Allah ya shigo amma bai zauna guri na ba sai ta a sai ya zauna guri na amma tun da wannan matsalar ta faru bai taba zama guri na ba ce haka muka samu kanmu tsawon wata guda tun bala'i ya kai bala'i kunci ya kai kunci manzo Allah ya kalma ya ya ya ya inna alhamdulillah ya bude magana sannan ya ce ya ke Aisha innahu qad balagani anki kaza wa kaza ya ce yake aisha labari ya taddane cewa kin yi kaza kin yi kaza ki sani fa in kunti bari'atun fa sai bari killa idan dai ba ki da haƙi a kai Allah zai kubutar da ki wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah wa tubi ilayhi amma in kin san eh kin aikata abin nan to kenan istighfar kuma ki tuba tace yace fa innal abda idza tarafa bi zambin thumma taba taba Allahu alayhi yace saboda idan bawaye da ya laifi kuma ya tuba Allah da karɓi tubansa qalat tace falan ma qada rasulullah da manzon Allah ya gama wannan magana ma qalata mu qalasa dambi hatta ma isu min qatra tace wala hawayen ma na ne mai sunan sa baki daya to ashe da ma ta tuna ta gidan bata ko tuna ta gidansu ma na bata koma ba gidansu manzon Allah ya zo bayan manzon Allah ya gama wannan magana sai ta kalli mamanta ta ce ajibi anni rasulallah ta ce ki ba manzan Allah amsa ya umma ba kala ta ce wallahi ma adri ma kun bi rasulillah ta ce wallahi ban san mai faɗa manzan Allah ba kultu sai na ce baba na fa me zaka faɗa me zaka ka ba manzan Allah amsa sai ya ce wallahi ban san me zan faɗa masa bane ta ce na rasa me zan ce mishi ta ce to ku sani ta ce ya rasulullah ka sani wallahi ma adari ma aqul li rasulillah qalat fa qultu wa ana wa ana dari ta hadisi sunni suka ce tace baban yace ba shi da magana mahaifa tace ba ta da magana tace to ni da yake ni yarinya ce karama tace ban haddace qur'ani duka ba an gane ko tace wallahi laqad arabtu annakum qad sami'tum bi hada an gane ko tace na sani kun ji wannan kuma na san kun gasgata kun yi abin da aka faɗa in na faɗa muku cewa ni ban aikata ba ba za ku gasgata ni ba idan kuma na ce muku na aikata bayan Allah ya san ban aikata ba za ku yadda ta ce to me zan faɗa muku ta ce ni ba abin da zan faɗa sai abin da baban yakubi baban yusuf ya faɗa sabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasbun ta ce saboda tashin hankali na manta ma waye baban yusuf waye baban annabi yusuf ta ce wallahi saboda ɓacin rai ma in tuno annabi ya kuma ya gagara kawai su na ce ma na abu yusuf saboda ɓacin rai ta ce sun mata hawaltu ba ka ja'atu kawai ana gama magana ma sai na juya musu bayan na kwanta kawai ta ce wallahi a lokacin ni na yi imani allah zai kubutar da ni saboda na san ni bari a ce ta ce amma ban yi zaton cewa wai ni da matsayina ba har Allah zai saukar da ayoyi kuma har ake karanta su ban tsammanin haka ta ce na dai yaƙinin tun da ban yi ba Allah ba zai banna haka ba ta ce amma abin da nake tsammani wala Allah manzan Allah zai kwanta mafarki a faɗa masa abin nan bai faru ba ta ce amma ban yi tunanin wai a kaina za su da Qur'ani bai tsammanin haka ba har ana karanta Qur'anin ma bayana ta ce walakin kuntu arju ta ce amma ina kwaɗayin haka ta ce shikenan ana wannan hali manzon Allah bai ya tashi zai fita daga gidan tace bai gama wuce dakunan sauran mataye ba da sauran dakunan gidanmu ba kawai sai na ga ya canza irin alamun akwai sako na zuwa daman ta ce idan wa- daman idan wahayi zai zo manzon Allah za a ga ya kece da gumi ko da mu kuma kun san yi aiki za a ga manzon Allah yana gumi yana kyarma ta ce wata ran ai wahayin ya taɓa zuwa masa yana kan cinyata wallahi sai da ji kamar cinyata za ta za ta shi na zai fashe saboda nauyi dama Allah ce inna sanaki alaika qawlan saqila qur'ani nauyi gare shi tace wallahi kaman ne ƙara ne kuka kamar kashi na zai fashe tace to da na ga manzo Allah ya shiga wannan gumi zai keto masa to jibril ne ya zo masa wahayi ne yake sa tace kawai kafin ya bar wannan gida kawai sai naga ya tsaya guri guda kawai manzo Allah yana gumi gumi ya kama shi to na san cewa to ma'ana akwai magana wala Allah ma'ana waraka ce ta zo an gane shikenan sai ya dawo yana dawowa sai ya ce abitir ya aisha falamma falamma surri tace lokacin da manzo Allah ya kwaranye wahan ya tafi kawai sai naga yana dariya tace kalmar farko da ya faɗa mini abitir ya aisha amma Allah faqad baraki wallahi Allah ya wanke ki faqalat li sai tace da ni idan faqalat li ummi sai mama na tace da ni umi ilayhi tafi gurin ma- manzo Allah ce wallahi ba zan je ba فقلت والله لا اقوم اليه ولا احمده الا الله tace ba zan je gurin shi ba kuma zan gode masa ba Allah zan gode wa tace huwa alladhi anzala bara'ati wa anzala Allahu azza wa jalla innal ladhina ja'u bi usbatin min tace Allah ne zan miƙe wa Allah ne zan gode shi ya fitar daga wannan Allah ne sai sai da bakar Allah ya kara masa da ya ce to daga yau tunda haka ne ashe ma'ana wannan mista ba ne ba shi ya fita daga gidana ba zan sake ɗaukar nauyin shi ba dama dai ina daga cikin muhajirun dan lokacin da ummu na Aisha ta mamansa take faɗa wancan kalma ta ce za ki faɗa masa wannan magana tare da shi bayan min ahli badar kuma da yan badar yan aljanna ne eh kuma yana daga cikin muhajirun kuma yana da cikin ma'ana mabukata ki dana faɗa masa wannan kalma to a wannan ranar sai ya ce fita daga gidansa sai Allah ya saka da walayi a talibul fadl minkum wasa ila qawli subhanahu wa ta'ala to shin take cewa a- a wannan guri shikenan na samu kaina cikin wannan kunci na samu kaina cikin wannan damuwa sai Allah zai wanke tace amma na sani ita ita Hamna yar gidan Jash kun san ita ma ta taka rawa a cikin lamarin tace na san tana haka ne dan kishi da yar uwarta Zainab tana ta yi wata zainab ne binti jahashi an gane ko to ita kuma zainab ai kun san lokacin da hakan ta faru manzo Allah ya tambaye ta cewa tunda manzo Allah taba wannan yake me zaka sani akan wanci me zaka sani akan wanci me zaka sani akan wanci to ya tambaye zainab ma kaga abokiyar karawar ta ce tunda ita ta ita tana fahari ummu na Aisha ku iyayen ku ne suka daura muku aure da manzon Allah ne kuma ubangijin sama ta bakwai daura aure na da waye da Rasulullah to yanzu ko wannan ɗan shi'a ba za su rangunta da na Aisha ba ba fa manzon Allah bane ya je neman ta Jibrili ne Allah ya kawo ya aiko shi da hoton na na Aisha yace ka kawo manzon Allah wannan matar ka ce kuma Allah ya daura maka aure da ita to kenan dan shi a da yake la'anta nan Aisha wake la'anta kenan wake la'anta kenan ba fa shi dai ne mun Aisha Aisha bai ma santa ba hotanta Jibril Allah ya turo masa da shi kuma Allah ya ce ya daura maka aure da ita haka wannan babban hadari ne ko wannan ne aibin yan shi a kadai ya isa san munafikan banza a addini ko wannan ne matsalar su kadai amma za ga suna sa mata suna sa ko ɗauko karya baka suna sa ta a gaban muzahararsu suna dukan ta wai aisha ce ka gani matar manzon Allah yanzu wani ya kalli babanka ya kalli wancan karuwar ya ce kawon babanka ce zaka ji daɗi ya kalli karuwa ya ce wannan ma- ma- kawon babanka ce dan Allah a mutunta babanka yanzu shugaban halitta ta duk duniya baki daya masoyi mu mai kaunar mu eh mataka kuma sirrin kace a rayuwa ita za ka kalla ka ce mata karuwa ka ce mata karya akwai mutunci da ya kai wannan Allah ya so to shine ta ce manzo Allah ya tambaye zai na fita a'a ta ce wallahi ba wani abin da ba suna kan ciya ta ce mutum da ya kirki ce yarinya ce ko matashi ta ce duk da abin da yake mu na musawama da muke yi ni da ita da ya sa ta mun rashin adalci domin lokacin da take waccan takama ita ma zainab sai ta shigo gidan in za ku iya tana zainab matar zainab ce dan gidan manzon Allah dan manzon Allah na tabanni amma ko wanda ake kima kira da ma'ana zaid bin muhammad wanda kun ga manzon Allah zaid a gidan manzon Allah ya taso manzon Allah shi ya masa aure har ma ake ce masa zaid bin muhammad karshe ma kenan ko amma auren zaid da zainab ya kidadi kullum manzon Allah yana hanyar sulhu karshe Allah ya ce manzon Allah ba auren nan ba inda zai je zai mutu kuma kai zaka aure ta manzo Allah ya samu kai cikin tashin hankali ya samu kansa cikin kunci me zai ce wa al'umma to in yaje yana wa Zainab fada da Zaidu ku ji tsoron Allah ku zauna lafiya sai Allah yake ce masa wa tukfi fi nafsika man lahu bidi kana boye abin da yake zuciyarka da muka fada maka sai Allah ya bayyana shi kana shakkun mutane ko kana tsoron mutane ne shi kenan kawai ƙarshe dai zai da ya rabu da zainab zainab bayan ta gama idda manzan allah tunani yake yi wace hanya zai bi don ya faɗa wa mutane ga abin da allah ya ce kawai allah ce falon ma ƙaza zaidu watsaran mina ga wajina ka zainab tana gama idda sai allah ya ce na ɗora maka a wata zama matanka ka kaga aitin ƙulun kuske nan ko magana ta ƙare ta ce to tun da zainab ta zo sai ta rage min karsashi na da ina musu tunƙaho ni ce aka ɗaura aure na a sama ta bakwai amma ku iyayen ku suka ɗaura muku aure ta ce sai ga zainab ita ma ta shigo gidan ta kamar da nake ita ma tana yi kuma ta ce zainab ga ta kyakkyawa kuma ta iya abinci ta ce kyakkyawa ce kuma ta iya abinci ga ta yarinya ita ma to wannan wannan wannan kaɗan ne daga cikin abin da wannan abubuwa suka faru an gane ku to she ƙarshe dai Allah subhanahu wa ta'ala da yake yaso al'umma da rahama sai ya suka da waɗannan ayu guda goma sai yake wanke na na aisha yake kareta waɗancan kuma da irin dai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala bayyana to abinda nake so in ja hankalin mu anan magani ba a taba samun ɗaukaka sai an sha wahala wannan shine suna rayuwa duk wanda kake ga kaga ya zama wani abu to sai da ya sha wahala wannan kuma addinin ma haka yake ba ka ta me yasa sahabban manzon Allah suka samu wannan darajar ne har muke tsayawa muke kare su da mune mu da komai ku kalli irin gudunmuwar suka ba manzon Allah mutane ne ba suka fifita farin cikin su akan farin cikin manzon Allah farin cikin manzon Allah akan farin cikin su manzon Allah yayi hijira a boye a saye amma suna ji duk wanda ya samu dama haka ya hijiran nan mutum zai bar matarsa ya ce to in zaki bi ni bismillah da ƴaƴansa da gonarsa duka garin da aka haife ka mahaifarka ga gonakinka ga lambunanka amma ka bar lambunan ka bar gonakin ka bar shago a kasuwa ka bar uwa ka bar uba ka bar mata ka bar ƴaƴa kawai da kai sai gyafto ɗaya ma yafi zaka fita kai ka fa garin kenan ba fa zaka je ka dawo ba hasali ma inda zaka fita da wani abin za a tarya kwaci kai da ma kake so ka bi cikin dare lub-lub-lub ina ka ina magana ba dan katsam ne kadai shine da yake gwarzon namiji ko shine sai da ya bari an tare a ka'aba yamma ta yi ya shelanta ya kalmar shahada ya ce to ku sani umar dan katsam zai hijira lokaci kaza zai bi muhammadu rasulullah duk wanda yake son uwarsa ta yi wabi matarsa kuma ta gaba to ya biyo ni ma hanya an gane ko da yake an san waye an bi shi ba a bi shi ba saboda an san namiji ne dama manzo Allah kuma ya ta'addu'a Allah ka taimaki musuluncin nan da Umar guda biyu dama Umaran guda biyu ne a lokacin sai addu'a manzo Allah ta fada kan Umar dan Khattab an gane ko to kaga haka yi tarasa amma duk sahabban nan haka suka koma Madina kwana masallaci ba kwandala duk duke ka ba komai to yanzu wayannan ya sasu ne wayannan wulakantattu ne kai da taimako ma an ce ka ibada baka badawa saboda bala'in mako da talauci da san dukiya amma shi ya bar gonar ya bar komai amma kana nan bakin ka falka shi ka zo kana aibata sai na Umar har wani zindiki daga cikin yan shi'a ku za ku ji shi wai an wai kun ce in kun ce Umar wai jarumi ne me yasa ya gudu ma'ana zaki gudu ba ku san me faɗa wannan kalmar ba wani shedani ne ku bincika a YouTube ko kuma ku bincika a Facebook za ku gan shi wani shedani ne mai wannan magana wai Umar yake faɗa wannan kalmar wai ai kun ce Umar jarumi ne to me yasa ya gudu ranar gazo to dan Allah mugaffar bali an gani to wayannan sahabban na manzon Allah ka kalle da suka yi rayuwar su kawai me suke jira me manzon Allah zai ce yaki fa za a kamsa yakin da fa ba irin ne yanzu ba an zo za a yi mubaraza arna suka fito a fagen daga suka kirari suka ce ya muhammad ka ba mu sau'i mu kafsa ka gane manzon Allah mai adalci ne sai ta da dan babban sai na aliyu yace tashi yace kai wani ka buga da wani kai wani ka buga da wani ana fa kallo a filin daga in an kashe naku ku ja gawa wancan ma ya jana shi sai fa da aka haka so biyu suka turo manzan Allah ya fitar aka kwamsa suka kashe nasu manzan Allah sahabai suka yi nasara aka suka ja nasu aka sake fidda ma'ana zango na biyu sannan kuma yaƙi ya ɗauke daga baya duka baki ɗaya wa'annan sahabban kuma su ne abin wulakantawa kai mai kaiwa musulunci mai kaiwa addinin mai kaiwa addinin naka tukuna har da kai baka dama kake zagin waɗancan wallahi mu yanzu ko sardauna ko tafawa balewa ko malam aminu kano kake zagi mun san kai mutum banza ne saboda mun yi imani gudunmuwa da suka bada a siyasance na ci gaban yankinmu kai baka bada ba inda kai kwarai ne ba za ka zaki sauran nan ba ko ta ba bale kuma lami ne kano ko su daga cikin ko irin sa'ad zungur din nan ai dai mun gan su to amma ya zama da ka tsallake sahabban manzon Allah wanda Allah ya ce rabbi kace ma baki da sun yi da duka sai gudu sai uku ko mutum bakwai kai naka shine na kwarai Allah ya sauke Allah ya sauke wannan musiba ce to saboda haka shi yasa sahabban manzo Allah sun yi sun zarta kowa duk wanda kaga Allah ya ce zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili wa'annan sahabban manzo Allah fa Allah ya ba da labarin su fa a taura ya ba da labarin su fa a injila bayan qur'ani amma su ka zo kana korewa duk rayuwar da manzo Allah ya da iya wa'azin manzo Allah da hikimar manzo Allah a ce duk bai iya kama su ba har suka yi da baya ba iya ba duniya kuma ku kalle da aurataya ce ta shiga tsakanin su suna zagin Umar dan Khattab amma Umar dan Khattab wa yake aura a gidan sai na al'ummu tul ummu kulsum eh haka tsakanin su ba'dhum min ba'din ne amma ku jahilai ba ku sani ba an zo ana faɗa muku wai ana da mazhaba da san ahalin gidan manzon Allah kare banza san ahalin gidan manzon Allah dole ne dole ka so ahalin gidan manzon Allah in baka san ahalin gidan manzon Allah kai munafiki ne amma ba da irin tsarin ku ba ahlul bait dole ka so ahlul bait dole ka so dangin manzan Allah yanzu me yasa muke son Makka da Madina ba da manzan Allah bane ba in ba manzan Allah ina rumu da wata Makka da Madina ai Allah da manzon sa muka so Makka da Madina in ba manzan Allah ina rumu da wata Makka da Madina me yasa muke son larabci muke son larabawa ba da manzan Allah ba in ba manzan Allah ina rumu da wani larabci ina rumu da wani larabawa to amma manzan Allah ya sa muke son larabawa muke son koma ana yaran larabci to ashe duk abin da yake da dangantaka da manzala dole ka so shi inda kai mutumin kwarai ne to me kai kai wanda ya fi nasu haka suka yi wannan rayuwa cikin kunci sun komo kwana masallaci sun komo sai abin da aka, aka kawo abinci aka kawo musu bisa bilin yaƙi za a kwafsa manzan Allah yake tahridinsu khabbab ɗaya da sun sabe ce ya rasulallah yanzu kana ce mini in na shiga yakin nan gumurzun nan na kashe ko a kashe zai shiga aljanna zaka shiga aljanna dabino wannan sahabin yake ci yace bakin bakin ya rasul yace ya cire dabino ya jefar yace in har sai na gama cinye zan shiga aljanna na bata kaina lokaci a duniya haka ya shiga ya kashe wajen mutum biyu sannan aka kashe shi ƙarshen imani kenan eh suna ganin mutuwa kirikiri amma sun riga sun sai da layukan su baki daya inna la sharamin lamina anfusuhum bi amwalihim bi amwalihim dalil janna sun riga sun sayar kawai ladan suke nema wa'annan masu imani kamar dutse kawai umarnin manzo Allah suke jira kuna ganin lokacin da yakin ya tabbata za a zuwa tafi manzo Allah damuwarsa shine mana mutanen Madina yayi magana yayi magana sai Sa'ad ya mike ce ya Rasulullah wannan magana dai kamar da mu kake yace da ku nake ya mike ce to wallahi ya Rasulullah ka sani yace wallahi duk inda ka ce mu kutsa za mu kutsa ya ce mu ba tsorata ba ne ba mu jarumai ne a fagen yaƙi ba za mu baka kunya bayar su lallahi ya ce duk inda kake so ku da mu duk abin da kake so kuma za mu yi shi a duniya nan baki daya saboda su riga sun ba da kansu da Allah gaban zai shi ko ina abu abun wasa abun wasa ne eh sai ku zo ku ci ai mata ya manzon Allah ba su a gidan ba su ahalin manzon Allah in ji waye waye fitta su eh ai sai da Abubakar ya hana ya hana Fatima gadan babanta jahilai Allah manzon Allah ne yake cewa nahadul anbiya la nurasu ma taraka nahu sadaka mu annabawa ba a gadan mu duk abin da muka bari sadaka ne kuma in haka ne sai na Ali bai khalifanci ba me yasa shi bai bata gadan ba ai kuna ya hana Aisha ya hana Fatima gadan babanta ko me yasa shi bai bata ba amma kawai ku da kun zama kamar kiristoci sai inda aka buɗe a karanta muku kuke tafiya ba ku da yancin karatu in ka je karfe ka sanar me ake karanta waka ce mai oho sai an kaga ana nuku nuku nuku to ba sunna ba sunna da tafanta ga sana a kasuwa ba haka bane ba saboda haka to dan Allah mun tsoron Allah mu yi addini da gaskiya to kun ga dai da wannan baiwar Allah ta shiga halin kunci to amma da yake alkhairi ne Allah ya so da ita dama duk lokacin da aka jaraba ka in ka ci jaraba me yake biyo baya promotion ne yake zuwa ko to kaga yanzu an yi promotion ɗinta daga wani matsayi zuwa menene wani matsayi yanzu ba dan wancan iftila'in ba za a ke karanta waɗannan ayoyin ne kai wa aka saukawa da aya guda ɗaya a gidan ka faɗa mana ayat taimama ma akan ummu na Aisha aka saukar da ita ban faɗa muku ba akan ummu na Aisha aka saukar da ayat taimama saboda ta sa an yada zango a gurin da babu ruwa sahabbai suka je suka yi manzon Allah mu sai na Abubakar magana ka je kai wannan Aisha magana ta bar manzon Allah mu daga daga wannan gurin tunda an san ita ce ta ce a yada zango a nan gurin amma sai gashi Allah ya saukar da ayat taimama akan nana Aisha akan wannan ajisin da ta yi a wannan guri suka ce ma hiya bi awwal barakatukum ahlul bait ahlul abab siddiq wannan ba shine farkon ma'ana albarku ku albarku ku a dolar kasa ba yanzu da kuma sune abin zamu zauna ta bula kasa ido shi yasa duk wanda yake aibanta wallahi balin fada muku kaida ba wai ba wai magabatanka ba ko yanzu wani yake kujeran mulki in ya zama na kai aikin ka aibata shi ko da sana'a da jarbe ka kai ma wallahi kamar maganar magabata ma kawai addu'a ka tsakaninka da shugaba Allah ya gyara in ba mai gyara bane Allah ya wajo da shi amma in zama kai kullun aikin ka suka kullun bakan magana kullun bakan magana da sannan Allah zai jarrabe ka da wannan kujerar kai kuma sai ya ga laka wannan abin tashin hankali ne abin bi hankali ne to balle bayan Allah irin sahabban manzon Allah duk duniya ka dauki annabawa ba wanda yake sahabban manzon Allah duk duniya baki da su kuma duk addinin da muke su masala da kamashi suna da kamato a ciki saboda sun gama rayuwarsu ne akan faranta manzon Allah duk abinda manzon Allah yake so shi shike so abinda baya so ba sa so kuna gani sun bar iyayensu ka kalli zaidu fa daga ba ai iyayen sun bayyana suka ce sun zo gurin ɗansu ya ce to ba ba da abin da zan hana ka ka zaɓa abin da suka ce a kai na zaɓa a kan su ya rasu wa zai bar manzon Allah ya zaɓi wani ka bar manzo Allah ka ka kama wato ka kama wa ya aika mata ka shiga tiwa a doron kasa in ka kama manzo Allah ka rike komai in ka bar manzo Allah ka bar komai ba ka ka kowa zuwa baka wani malamin ka wani ce in ka shirme ne ka rike manzo Allah ka huta kowa a gurin manzo Allah kasa yake wallahi ba kai ba tsaro kai tsaro wallahi saboda haka mun san cewa musulunci ya gina kan san manzon Allah da kuma da'a ga manzon Allah ko mata ya manzon Allah duka baki ɗayan su masu daraja ne masu alfarma haka sahabban manzon Allah ba mai taba su duk ne taba su ma'ana ba mutumin kwarai bane mutum banza ne kar ka ji kunyar ce masa ma'ana mutumin banza dan mutumin banza ne ko mun gemun cikin mutumin wofi ne saboda bai kai daraja wa'ancan mutanen ba manzon ce la tusubu ashabi kar ku kuskura ku zagi sahabbai na kan ku zagi sabon manzan Allah zagan sabon manzan Allah ba karamin hadari bane ba to sun sai raina ma Muawiya eh ba ba karamin zagi yake sha ba a gurin yan shi'a Muawiya kuma ɗaya ne daga cikin sakatarorin manzan Allah na wahayi na Qur'ani yana war ɗaya daga cikin wanda in Qur'ani ya sauka manzan Allah zai kira su ce ka rubuta manzan Allah zai rike mutum banza ne ba na sakatare eh kuma yake cewa kuma a ma'aishi ma'awiyar siriki na ne dan manzo Allah yana auren yan uwarsa kuma duk ka dauke wannan baki daya duk ka dauke su ma baki daya ai ko a yanzu kake zagin dattijo mai furfura baka da daraja saboda manzon Allah ya ce mu a musulunci an umarce mu girma duk wani abu ba mutum furfura kowa in dai kai furfura to ka mutunta shi amma in baka mutunta shi to baka ba mutum kirki bane to balle sahabban manzon Allah shine Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki ko usbatun minkum wa inna suka zo an asalin kalma al ibku bi mana al ikhtira kirkira abin da babu kaga wannan dramar da ubayi dan sanu da yake kirkire ta babu ita kwata kwata manzon Allah ya ai dan na karanta muku ne a inshon manzon Allah yake cewa wannan safwan din bai taba shiga gidana ba babu ne wannan spawn din na san shi tun a baya ya za ku jefe shi da kalmar da bata dace ba eh ita ma kuma kuna gani ta ce wallahi kawai ma'ana su ba istirja'insa kawai na jiwo faɗansa irtija kawai shi na jo ashe ya gane ni da yake ya sani tun kafin ayatul hijab ta ce wallahi bai kalle ni ba bai kuma yi min magana ba ta ce har muka je na sauka kala bai ce mini ba amma haka abinda munafikai suka yi suka rawaja to shi yasa manzo Allah yake cewa kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a mutum lalle ne ya zai zama cikakken makareci yake ba da labarin duk abin da ya ji in dai duk abin da ka ji za ka faɗa a teburin mai shayi to sunan ka makareci domin za a wayi gari in ka ce aiwa ne ya faɗa maka to ai tayo an yi ƙari aka faɗa masa shi ma ya faɗa maka shi yasa to muke takalantan kuma wanda yake nuna mana muke kiyaye mutuncin mutane yadda ba ka san a taɓa mutuncin ka karka taɓa na wani mutunci tsada gare shi saboda haka dole za mu haƙura lokacin ba zai ba mu dama ba gaskiya kuma tunda ban ma fasara ayoyin ba amma dai na mana wannan dan gabatarwa ne dan mu son kissa kuma duk wanda Allah ya bashi dama zai je karanta ya buɗa baki daya amma ko mu kullum mai takalan dan za mu ga ma'ana fawaid a cikin ayoyin insha Allah a gobe za mu ga abin darussan da ya kamata mu dauka a rayuwa da kuma zamantakewa ta yau da gobe shi amfanin karanta Qur'ani tadabburi a cikin shi ka ji irin abin ne ba kawai a karanta sha a wuce ba a aka ke fahimtar me sakon da Allah yake so bawa ya gane Allah ka mana gamdakatar muna mika ta'aziyya kuma akwai ɗaya daga cikin malaman mu na duniya baki daya in ka ɗauke shak albani wanda ya rasu babban albani na duniya baki daya to ba wanda ya kai abu ishaq al-huwaini wanda ya rasu jiya muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya fi mai kurakuran shi Allah ya sa abin da ya nagari Allah ya karba mishi رب اغفره وارحمه واعف عنه وعافيه واكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله sannan abu na biyu akwai sanarwa ta neman taimako na 'yan prison wani zai ce to kamar ana damun mutane da neman taimako wannan taimakawa kawunanmu ne an gane ko taimakon kawunanmu ne wani a wannan gurin jarabawa ce Allah ya kai shi wani musiba ce wani hau ne kar ka ɗauka duk wanda yake firzin mara gaskiya ne a'a ko mara gaskiyan ma ai ka ɗauka ibtila'in Allah ne ya fada mishi to balle akwai wanda bai ji ba bai gani ba akwai wanda abin bai ta hakara ya karya ba kuna ga dab da mutuwar sarkin Kano an fito da wani dattijo a firzin shekararsa hamsin ya ce ko kawai an ce ko ya jefa motar sarki ne a wancan lokacin goga ta yi da amalan keko da Allah ya zo na ba zalice shi ba nawa suna firzin ba a wato akwai matsaltsali da yawa wani za a kai shi ba za ma a sauran shari'arsa ba kun san dai halin kasar nan in dai ba ka da wani naka shari'a ma ba yi maka za kan lokaci ba nawa suna nan a tsare ba su ma san akan me aka tsare su ba wani an yi tarzoma kawai an zo an kama uwa da mai ake cewa uwa da wabi an hada da shi kuma ba a saurare shi ba ba a mai shari'a ta gaskiya ba balle ya kubuta to koma dai menene karuwa bagiya ta zo ta ba kare ruwa saboda ta fahimci yana cikin ishirwa Allah ya yafe mata to kuma dan ka taimaka wa musulmi ka jika hantan musulmi dan uwanka na prison me laifinka in za a ba kare ruwa Allah ya gafarta masa to ina kuma kai shi yasa to duk mai kayan fiwota ko ruwan roba ko kayan sawa ko kudi ko sabulu ko garin kwaki ko kuli-kuli ko magi dunkule ko reko ko me ba dage kowa ba dan Allah ya taimaka a bada mu je mu jika wa'ancin hantocinsu idan kai ma kai Allah zai maka kar ka kalli a'a wai yayi kaza kai yanzu ba wannan za ka kalla ba humanci za ka kalla insaniya za ka duba mutuntaka dan adam yawa dan adam ne yana bukata a jika masa makogwaro shi za ka kalla sannan kuma ba mamaki wanda yake can kai da kake wata ya fika a gurin Allah wallahi wa ma zalika ala labi aziz kai kana nan kana shaka iska yanci kana ganin kai wankakke ne ta yi wallahi na kullai ya fi ka kima gurin Allah ku daina haka so da haka to da Allah ana sanar da ku da babban murya dan Allah kowa ya ba da gudunmuwar shi sutura ce hula takalmi wando kuɗi abinci ruwa fiye wata ne ko kuma na roba ne ko garin kule-kule ne ko garin kwaki ne an gane ko ko magi dunkule ko ba- ko ma'ana jan yaji ko ma'ana yajin daddawa duka dai ana bukata kun dai san yanayin rayuwar kuma dan abin da ka bada in ka bada da zuciya mai kyau Allah zai laina maka shi saboda haka to da Allah mai iya iya wurin mu mu taimaka waɗannan bayan Allah su ma yan uwan mu ne jarabawa ce ta fada musu kuma kai ko ni ba mu wuce haka ba mu ma Allah in ya ya ga dama mu ma ya jarabe mu ko ya jarabe wani namu ba haka bane ba to amma idan ka tausaya kai ma sai Allah ya tausaya maka to ina roƙon Allah sannan kuma ina kokon mara mu da Allah ya taimaka waɗannan bayan Allah da abin da Allah subhanahu wataala ya hore zan takaita na abin da na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladan shi na kuskure ubangiji subhanahu wataala ya fi mana ya hakuri na tsawaita magana ba mai tafsiri ba من الدعاء وتب علينا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله